أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in wa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a wannan rana ta talata 21 ga watan Juma'a al-Ula shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu daidai da biyar ga watan Disamba na shekara ta 2023 miladiya kuma insha Allah kamar yadda aka alƙawarta a darasin da ya gabata yau ne in Allah ya yarda za mu fara gabatar da darasi a cikin littafin Matnul Akhbari ba don kuma ba saboda muhimmancin shi littafin tunda magana ake akan ibada inda magana ake ku akan sallah to akhdari littafi ne wanda yake ya kunshi masailu da dama na sallah wanda inda mutum ya fahimci shi sosai don Allah ya yarda zai zama tubali ne wajen ginin ilimin fahimtar sallah insha Allah To da farko kafin mu shiga cikin karatun littafin za mu so mu san wane ne malam mai ahadari wadda shi ya rubuta littafin. Shi dai malam mai ahadari ana kiran shi Abdulrahman ibn Muhammad Sagir bin Muhammad ibn Amir al-Akhdari al-Baskari al-Maliki. Ana kidaya shi daga cikin manya-manyan malaman malikiya na baya-baya kuma yana daga cikin manya-manyan malaman da suka rayu a ƙasar aljazair wato algeria a cikin ƙarni na goma bayan hijira a daƙaice dai yanzu da rasuwar shi zuwa yau an kai kamar misalin shekara 500 da wani abu a lokacin da ya rayu labarinsa ya watsu ko'ina a cikin yankin aljazair sannan kuma ya shahara sosai saboda wallafe-wallafe da ya yi a fannoni da dama na ilimi ya daga cikin mutane da ake kidaya su a cikin ahalul ilimi wal ma'arifa wato ya san ilimi kuma malami ne na tarbiyya wanda ya san Allah malami ne na tauhidi sannan kuma malami ne har ila yau a fannin abin da ya shafi falaki wato malami ne masanin ilimin taurari ba ilimin taurari wannan wanda 'yan duba ke amfani da shi ba a ilimin taurari irin wanda turawa yanzu suke yin bincike a kai wadda kiran shi astronomy an haifi malam mai ahadari a shekara ta 920 a lissafin hijira hijira tana da shekara 920 wato bayan kamar misalin shekara tara kenan da rasuwar irin su alhafizu suyudi Rafi'u Suyudi shi ya rasu ne a shekara ta 911 da shi kuma malam mai ahadari sai a shekara ta 920 aka haife shi wanda ya daidai da shekara ta 1514 a lissafin miladiya an haife shi ne a wani gari da ake kiran shi Bandayus a wani yanki da ake kiran shi Baskar shi yasa ake ce mishi Albaskari kuma ya samu tarbiyya a cikin iyalai waɗanda sun shahara sosai da ilimi ilimin kuma na tsoron Allah mahaifin shi babban malami ne kuma mudarrisi ne wato yana koyar da ɗaliban ilimi ana kiran shi Sheikh Muhammadu Sagir sannan kuma akwai ɗan uwan shi mai suna Ahmadul Akhbari wanda shi ma babban shehin malami ne ya kasance malami ne shi ma kuma mai ba da darasi har yau a Sheikh Abdurrahman Al-Akhbari ya kasance mahaddacin alkur'ani ne sannan kuma ya karanci ilimin fiƙihu da sauran ilimai na luga da ilimin gado duka ya kware a wayannan fannonin sannan kuma a neman ilimi ya ji har wani gari da ake kiran shi Constantiniya wanda a nan ne ya sadu da manya-manyan malamai wanda ya ƙara yin ɗalibta a wurinsu sannan kuma ya zauna a jami'ar zaituna sannan kuma ya kwashi ilimi a hannun babban malamin nan ya kiran shi a sheikh abu yahaya ibn ukba a wani gari da ya kiran shi kafsa daga cikin manyan malamansa akwai abu abdullahi kaljani sannan kuma haila ya zauna a garin tunis wanda a nan ma ya yi ɗarabta a wurin manyan malaman garin to ana nan ana nan sai da ya zamto dai ya sha gaban manya-manyan malamai a fannin fikihu da kuma ilimin arabiya da ilimin mantik sannan kuma ya yi musharaka cikin a fifice-fifice masu dama sannan kuma a zamaninsa ya yi fice sosai wajen abin da ya shafi karantar da manya-manyan ɗalibai da kuma bayar da fatawa ya kasance malami ne mai tsananin gudun duniya mai tsantsi sannan kuma mai cikakken aiki da abin da ya sani sannan kuma malami ne mai kwarjini kwarai da gaske waɗanda suka san shi sosai sun ce tun yana shekarun yarinta wato shekarun ƙuruciya ya taso da alama ta fikira wato kaifin hankali da kuma saurin gane abu ya yi wallafe-wallafe da dama a cikin abin da ya shafi ilimai na shari'a da kuma fiƙihu da luga da ilimin riyada da ilimin falaki daga cikin mafiya shaharar littattafan da ya wallafa akwai asulamul marunak fi ilimin mantik wanda yana kunce ne da ilimi na mantik littafi ne wanda yake kunshe da waƙi a bisa abin da ya shafi fannin mantik kuma ana kidaya shi a cikin shahararrun littattafai a wannan bangaren ilimin har ma ta kai ga malaman turawa ma sun fassara shi zuwa yaren faransanci suna karanta littafin nashi sannan yana da wani waƙi da ya rubuta wanda ake kiran shi aljawahirul maknun fi salasati funun yana kunshe da ilimin balaga da kuma bayani da badi'i ilimin badi'i har ila yau sannan yana da wani tafi mai suna nazmus siraj fi ilmin falak shi ma ya kunshi maganganu ne akan ilimin da ya shafi falaki yana da wani littafi mai suna almanzumatul qudusiyya wanda shi kuma ya kunshi ilimin tasawuf ne wato sufanci yana daga cikin da littafansa akwai azharul madalib fi hay'atil aflak wal kawakib shi ma kamar da sunan littafin ya bayyanar yana bushe da ilimin falaki akwai kuma mafi shaharar littattafansa shi ne matinul akhdari fil ibadat littafi ne mai amfani matuƙa wadda shi aka fi sani da ahalari kusan a kowanne gari mudi a nan najeriya in dai akwai musulmai sun kai mutum ɗari sai ka sami wannan littafin kuma ana karanta shi a takaice dai wannan malami mutum ne mai yawan gudun duniya kuma salihin bawan Allah sufi mai yawan kankan da kai waɗanda suka rayu a zamaninsa su masa shaidar kankan da kai da gudun duniya sannan kuma mutum ne mai wayayyen kai akan abin da ya shafi zamanin da yake rayu a cikinsa yana da kuma littattafai da dama waɗanda ya wallafa su cikin abin da ya shafi yaban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam mai neman tarjamarsa zai iya duba littattafai kamar haka littafin al'allama muhammadu sabir al'akhdari al-baskari hayatuhu wa asaruhu shafi na 32 wanda a sheik yusuf bin hussein ya wallafa akwai kuma wani tafi mai suna abdurrahman al-akhdari al-alimus sufi alladhi tafawwaqa bi asrihi wanda wani ma- wani malami ya wallafa mai suna bawaziyani ad-darraji shafi na 24 akwai ainihin waɗannan abubuwan da aka ambata Ina ganin haka za mu tsaya cikin abin da ya shafi tarihin wannan malami mai albarka bai da na faɗa a baya a- an faɗi shekarar da aka haife shi da kuma shekarar da ya rasu ya yi shekara 63 ne a duniya to littafin almasudul akhdari gashi nan kamar haka bi littafin yace bismillahir rahmanir rahim da albakar sunan Allah mai rahama mai jin kai wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima Allah ya salati bisa shugaban mu annabi Muhammadu da iyalan gidansa da sahabbansa wa sallama ya amince su tasliman matakar aminci ya fara da godiya ga Allah subhanahu wataala yace alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da kirari da godiya sun tabbata lillahi ga Allah rabbil alamina ubangijin dukan talikai an ce al'alamina ana nufin dukkan abin da ba Allah ba wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin al-sheikh abdurrahman al-akhdari yace salati da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu khatimin nabiyina shikamakin annabawa abin da ake nufi da shikamakin- shikamakin annabawa shine shugaban dukkan annabawa baki ɗaya kuma shine wanda ya zo a ƙarshen su wanda bayan shi babu wani annabi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Qur'ani ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa khatiman nabiyina kamar da muke karantawa a warshi wa imamil mursalin kuma shine jagoran manzanni baki daya ya zo a wata ruwaya an ce annabawan Allah subhanahu wataala guda dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu amma a cikinsu akwai manzanni guda ɗari uku da sha uku a cikin manzannin kuma akwai guda biyar guda ake kiransu ulul azmi minar rusuli su ne annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam annabi musa alaihi salam da kuma annabi isa alaihim wa ala nabiyina afdalus salatu wa tammu taslim Amin.
sai na biyar ɗinsu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato kowanne manzo annabi ne amma ba kowanne annabi ne manzo ba eh sannan kuma su ulul azumi annabawa ne kuma manzanni ne sannan kuma ga ƙarin wannan mukamin a cikin ulul azumi din ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su baki daya kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa idza khazna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa akhazna minhum mithaqan ghaliza mai littafin yace awwalu ma yajibu ala al-mukallaf farkon abin da ke wajabta a bisa baligi to waye baligi shine namiji wanda ya kai shekarun balaga shekarun balaga suna sabawa bisa yanayin jinsin da mutum ya fito da yanayin abincin da mutum yake ci da kuma yanayin wurin da yake zaune akwai wanda yanayin halittar jikinsa ba zai balaga ba sai ya kai kamar shekara 18 akwai kuma namiji wanda tun yana dan shekara 11 12 ma ya balaga amma yawanci dai mazaje sukan kai irin shekara 14 zuwa 15 kafin su balaga shine abin da yafi yawaita amma mafiya yawa kuma tun daga kamar shekara 12 alamomin balaga sukan fara bayyana ga ɗa namiji mace kuma takan fara balaga ne tun daga kamar shekara tara kuma ƙololuwar alamar balaga ga mace shine fara yin haila daga lokacin da mace ta fara yin haila yarinya ta fara yin haila to a wannan lokacin da ita da uwarta da ta haife ta duka sun zama ɗaya ma'ana ta fuskar abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a duk hukuncin da ya hau kan uwarta to shi ma yana kanta hukuncin bayyanar da tsaraici yadda yake kan ah, uwarta cewa haramun ne ta bayyanar da tsaraici ba haka nan haramun ne ga ita ma 'yar ta yi wannan da haka ma shi ma ɗa daga lokacin da ya kai shekarun balaga da kuma ƙololuwar alamar balaga ga ɗa namiji shi daga lokacin da ya yi mafarki ya yi mafarkin saduwa ya farka ya ga wani abu ya fita daga jikinsa to shi kenan ya kai ƙololuwar shekarun balaga saboda haka daga wannan ranar da shi da ubansa mahaifi sun zama ɗaya ta fuskar abu da ya shafi nauye-nauye na shari'a yadda sallah da azumi suka zama wajibi akan mahaifinsa to shi ma fa yanzu ya zama wajibi a kansa mu ne yanzu nan aka dena amma zamanin magabata na kwarai duk wanda ɗan shi ya kai waɗannan shekaru in ya ga alamar gashi ya fara tsirowa a fuskar ɗansa to ya san ya riga ya balaga wannan alama ce ta zahiri wadda wannan babu kokonto sai ya kira shi ya ce to wane zo ya ce in ya kira shi ya zo ya zauna ya ce to wane ni na haife ka haka ne ya ce eh to daga yau tun da gashi ya fara fitowa a fuskar ka da ni da kai duka mun zama abokan juna cikin bin Allah saboda haka idan ya zama wajibi a kaina in yi sallah kai ma wajibi wajibi ne akan kai sallah idan ya zama wajibi a kaina in cika alƙawari in na ɗauka kai zama kai ma ya zama wajibi akan ka cika alƙawari in ka ɗauka yadda ya zama in na aikata alkhairi zan gani a cikin littafi na ran alkiyama to haka nan na aikata sharri zan gani ko mai kankantarsa in ba Allah ne ya yafe min ba to kai ma haka saboda haka ka kiyaye da dokokin Allah ka kiyaye da kaza da kaza da kaza da kaza sai ya gaggaya mara ce to wannan shine abin da ya zama wajibi in gaya maka in ka kiyaye shi kenan da ni da kai duka mun tsira in kuma ka ki kiyayewa to ni dai na fita har a gurin Allah domin na gaya maka to mu ne yanzu da iyayen ma ba su uban ma bai damu da sallah ba balantana kuma ya gaya wa ɗansa ɗan sanar uban ga gemu buya buya amma bai san farallan sallah ba bai ma iya alola ba ma kai ƙurewa ma wankan janaba uban ma ka zauna da shi kace ya ake wankan janaba bai sani ba to ta yaya irin wannan uban zai zauna da ɗansa ya karanta mar wani abu na addini da mafiya yawa yanzu ba ƙoƙari ake wai a ɗora yaran a hanyar za su fahimci addini su gane yadda za su tsira a wurin Allah subhanahu wataala ba a'a kokari ake yadda za su tsira daga daga talauci talauci aka fi tsoro ba Allah ba in ka haifi da kokarin ka ba wai kokarin ka ya haddace alqur'ani ko ya san farlai da sunoni ba a'a kokarin ka ya za a yi dan ka ba zai talauci ba kai naka uban wata kil makarantar allo ya kai ka ya zaunar da kai har sai da ka gane abin da ka gane sannan ka dawo gaban shi to kai yanzu ka gane ka gano a'a yaronka dole sai dai yayi boko ba dai karatun allo ba ba za ka ci ba za su ce a dan su ba zai karatun allo ba amma zai islamiyar sai ga kuma islamiyar ma kuma ba a bata muhimmanci ba sai ya tara kuɗin islamiyar na wata ɗaya wata biyu bai biya ba wani ma sai sai a biyo shi bashin na rabin shekara ma bai biya ba amma in school fees ne na boko wannan kam ba za a bi shi bashi ba saboda yadda iyaye suka fi ɗaukar ilimin boko da muhimmanci fiye da ilimin sanin Allah da kuma ilimin sanin addini to shi ne malamin ahbari ya ce a wani ma ya ji alal mukallafi farkon abin da ke wajabta bisa baligi wato mutumin da ya balaga namiji ko mace tashihu imani shine ya inganta imaninsa ta hanyar sanin sifofin Allah da sunayen Allah da abin da ya wajabta ya kudurce shi game da Ubangiji irin su alwujudu a walƙidamu walwahadaniyatu walbaƙa'u da sauransu har zuwa ƙarshe irin su aliman ƙadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa mutakalliman wa sami'an wa basiran to duka wajibi ne mutum ya san waɗannan domin ya inganta imaninsa sai abu na biyu kuma shine suma ma'arifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi sannan sai mutum kuma ya san abin da zai inganta farallansa na ainihi da shi bishe ce farallar ainihi farallar ainihi shine duk abin da ya zama wajibi a kanka ka aikata shi babu dama waninka ya ɗauke maka kamar irin su sallah azumi da sauran abubuwa kamar yadda shi mai littafin zai faɗa nan yace ka hakami salati kamar hukunce hukuncen sallah wa taharati da na tsarki wa siyami da na azumi kaga waɗannan wani baya yi wa wani wani ba zai yi wa wani sallah ba in dai ba sallar gawa ba wani ba zai yi wa wani ba ita ma sallar gawar sai dai kai ne gawar sai wani ya zo ya maka sallah ya sallace ka ne ba sallah ya maka ba amma wani baya ɗauke wa wani sallah to haka nan tsarki ba za ka je ka yi fitsari kuma ka tura wani ka ce ya je tsarkin shi kenan a madadin ka ba ya zama wajibi sai ka tsarkake kanka wasu siyami da azumi watan ramadana ba zai yi ba wani ka ce wani ya maka azumin kai ba sai ka yi ba to kaga shi kenan wannan duka farallai ne na ainihi dama farallai nau'i biyu ne akwai farallai na ainihi akwai kuma farallai waɗanda wani yana iya ɗaukewa wani misali kamar sallar janaza in wani zo nan ya gaya mana sallar janaza idan mutum biyu a cikin masallacin da suka fita suka bi shi suka je shi kenan sun ɗauke mana mu sannan sai mai littafin ya ce wa ya jibu alaihi ya wajaba kuma a kan shi shi baligi ɗin an yi hafiza ala hududillahi da ya kiyaye bisa iyakokin Allah kaga farko ya san ubangijinsa ya inganta imanin shi kenan na biyu ya san hukunce hukuncen ibadu sallah tsarki azumi na uku kuma ya kiyaye iyakokin Allah wa ya kifa inda amri kuma ya tsaya bisa umarnin ubangiji wa nahaihi da kuma inda ubangiji ya hane shi wa ya tuba ila Allah subhanahu sannan kuma wajibi ne gare shi ya tuba zuwa ga Allah da tsarkan sarki abla an yaskada alaihi tun kafin ya azaba a gare shi to ya faɗi tuba abu na gaba shine yaya ake yin tuba sai ya ce wa shuruɗu taubati sharuɗan tuba guda hudu ne amma shi anan guda uku ya kawo ya ce annadamu alama fata shine abu na farko kai nadama bisa abin da ka aikata abu na biyu wani yato Allah ya oda ila zambin shine mutum ya kudurci aniya yayi niyya cewa ba zai sake komawa ba zuwa ga wani zunubi shi ma baqiya alaihi min umrihi cikin abin da ya saura gare shi na daga rayuwarsa kaga abu na biyu kenan abu na uku wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha shine mutum ya bar aikata wannan saban a yayin da yayi niyyar tuba ya daina ya daina aikata saban gaba ɗaya shi in kana mutalabbisan biha idan ya kasance yana cuɗanye da wannan aikin zunubin misali yanzu mutumin da ke sai da wiwi ko yake sai da ƙwaya sai aka mishi wa'azi ya ji wa'azin ya ratsa shi ya niyyar tuba ba zai ce a to barin bari yanzu wannan wacce na riga na sayo sai na sayar da ita sannan sai in tuba ba in yi haka to tuban shi ba ta zama tuba ba wajibi ne sauran wacce ke hannunsa ya tafi ya je ya watsa a ruwa ko kuma ya binne a ƙasa ko ya kwankwatsa ita ya watsar da ita kamar toka shikenan kaga ba wanda zai amfana da ita ko ya kona ta a wuta shikenan haka nan wanda aka yi mishi gargadi bisa zina misali ba dama ya ce a aikuwa karuwa ce ya riga ya bata kudinsa akan zai je yau da daddare bari ya bari sai ya je yau da daddare in ya kwana a wurinta gobe da safe ya tuba to ba a yi wa Allah haka ba a yi wa ainihin hukunce-hukuncen addini haka inda mutum ya yi niyyar tuba kawai farko dai ya yi nadama na biyu kuma ya ɗauki niyyar ba zai sake aikata wannan abin ba har abada na uku kuma ya bar aikata abin nan take to na hudu shine wanda shi mai littafin bai kawo ba a nan idan zunubin ya shafi haƙƙin wani ne kamar misali mutum ɓarawo ne ya daɗe yanayi wa mutane sata to in yi niyyar tuba fa dole sai ya koma ya mayar wa kowanne mai kaya haƙƙinsa ko ya je ya nemi su yafe mishi in su yafe mishi shi kenan ko kuma ya nemi kudadensu ya mayar musu wani e shekarar da aka sace maka buhun masarar nan fani ne saboda haka dan Allah ka yi hakuri shekarar 2000 ake sai da buhun masara kuma 2000 naje na sayar da shi amma yanzu a bana buhun masara naira 30 ne dan haka kai hakuri ga naira 30 ka karba ka rufa min asiri kai shiru shikenan ka yafe min shikenan sai ya bashi magana ta kare idan kuma ba su suka na mutane ya ci ya ƙi biyansu har suka yi mar Allah ya isa daga lokacin da ya ji wa'azi ya ne tuma to sai ya je ya mayar musu da kuɗaɗensu wani i kana bi na kuɗi dubu ashirin na san dai na baka dubu sha biyar ka tuna i haka ne sauran dubu biyar kuma yau kusan shekara goma kenan ban baka ba i to dubu biyar ɗin nan taka ka yi haƙuri gashi yanzu na samu dubu biyar da ƙyar na san dai a yanzu darajar wacan dubu biyar ɗin ta fita wannan ta yanzu amma ka yi haƙuri ga wannan dubu biyar ɗin karɓa kuma ka yafe min sauran abin da ke kaina na haƙoƙinka don na san yanzu wacan dubu biyar ɗin da na baka ita a lokacin to darajar ta tafi dubu biyar ɗin yanzu amma dai ka yi haƙuri ga dubu biyar sai ya bashi shi kenan. idan kuma abin da ya shafi zina ne don wani ya taɓa tambaya ta abin da ya shafi zina ya yi zina da matar wani da kuma yanzu ya ji wa'azi akan zina ba daidai ba ne saboda haka ya yi niyyar tuba yanzu ya yi zuwa zai iya ce mishi aiwa ne lokaci kaza lokaci kaza abu kaza ya faru tsakanina da matarka ko kuwa ya zai yi in ce masa abin da ya mi shi ne ya dai yi tuba a cikin zuciyarsa ya yi nadama bisa abin da ya yi sannan ya ɗauki niyya cewa har abada ba zai sake yin alaƙa da wannan matar ko wata mace ko matar aure ko ba matar aure ba marƙade ba matarsa mace ko ba muharramarsa mace ba zai sake wata alaƙa irin wannan da wata mace ba sannan duk wasu abokai nashi waɗanda ya san irin wannan aikin suke yi to ya rabu da su har abada ba shi ba su sai dai an haɗu wane ya dai wane ya lafiya lafiya shikenan a rabu amma banda zama wuri ɗaya tare da masu irin wannan laifin banda yin hira da su bantana har ka sake jin sha'awar aikata irin wannan abu abu na gaba kuma mijin wannan matar ka ci gaba da nema mishi gafara a wajen Allah duk sanda kai sallah da zaka yi iyayenka addu'a shi ma kai mar addu'a ya Allah ka gafarta wa wani ko kuma koda wani abu na tasbihi haka sai yayi yace to ya Allah ka ba wa wani ladan ka kai ladan ga wani bisa alhakin shi dake kaina don yayi sa'a a ran alkiyama sai Allah ya kalli wannan din ya yafe masa amma in ba haka ba duk wanda ya je ya zama da matar aure to a ran alkiyama tsayar da shi za a gaban Allah sai a kira mijin matar a ce wane e ga wanda ya zina da matarka kuma ga ladansa da ya samu a duniya zo ka ɗibi iyayen da ya maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisin sai ya kalli sahabbai ya ce yanzu kuna tsammanin zai barbar wani abu suka ce a'a su zauna haka kai kwarto ka shirya kwarto ka shirya akwai ranar da dama to kaga wannan kenan idan kuma wani haƙƙi ne na al'umma kamar mutanen da ke satan kudaden al'umma wanda aka ba su amanar dukiyoyin al'umma suke cin amanar al'umma musamman ma kamar 'yan siyasa da masu mulki wanda zai zama an baka kwangilar a yi hanya a go kaza misali hanyar in a ainihin yadda ya kamata a yi ta ne ya kamata aikin ya ci kamar miliyan goma sai ka ware kamar miliyan ashirin sai ka zo ka yi musu aikin kamar na miliyan biyar ko na miliyan uku ka tashi da sauran a zuwan cewa wannan aiki shi ya cinye kudin alhali kuma arjunka ka zuba don irin wannan ne to gaskiya sai dai in ko mutum zai talauce ya dawo ba shi da kori gasawa ya sai da komai nashi ya samu adadin wannan kuɗin da ya san ya cuci al'umma ya ɗebo ya dawo da shi asusun gwamnati in yayi wannan shi kenan inda hali kuma ya nemi gafarar al'umma ko da bai fito ƙarara ya gaya musu ga abin da ya yi ba shi kenan sai ya tsira a gobe alƙiyama amma in ba haka ba kana ɗan majalisa kana mai mukami kaza da mai mukami kaza ka danne wani abu na al'umma ka yi amfani da shi don ƙashin kanka kuma abin fa yana da girma matuƙa sai dai Allah ya kiyaye insha Allah nan zamu dakata dama kamar da na faɗa zamu yin ahadari minti 30 sannan kuma sai mu sanya wiqatul insan shi ma minti 30 a fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah ya ba mu ladan sa wani muka kuskure Allah shi yafe mana Allah ya fahimtar da mu Allah ya ƙara mana san addini Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك